الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر شعوك بوسع رجب shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya yi da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari na na sha bakwai za mu tashi darasi na sha takwas a wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam na babban malami عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى wanda aka haife shi shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya ya koma zuwa ga Allah shekara ta ɗari shida da yi za mu tashi muna cikin kitabu sala babul mawaki inda muka tsaya hadisi na arba'in da bakwai za mu tashi hadisi na arba'in da takwas muna roƙon Allah maka gudun sarki ya agaza mana malai ce hadisi na 48 an ajil min hal an karbo daga ajil min hal sayyar bin salama sayyar dan salama radiyallahu ta'ala anhu ba Allah ya fara masa iddai da kanto ana wa'adi ala abi barzak al-aslami ni da mahaifina mun shiga gurin abu barzak al-aslami فقال له أبي sai mahaifina yake da shi kai fa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam min sallil maktuba kai ba bi ma'ana mata shine kai ba tunda akan mawakin kake magana shine yaya wannan lokaci ne annabi alaihi salatu wa salam yake sallatar sallolin sa na farilla kaga tun daga azhar har zuwa asuba shi ya tambaya gaba daya fa kala sai ba shi amsa yake kana sallil hajira ya kasance yana sallatar wanda ake yin ta da garjin rana allati tad'una al-ula wanda kuke kiranta da sallar farko bayan gari ya waye kenan ita ce sallah ta farko ita sallah asuba tana shigar da ita ta kalbi domin karshen dare wani ma in je sallar ya dawo kuma kwanciya ne amma daga nan kuma za a shiga hada-hada mutum ya ta sagogin sa sallar da zai fara ta farko bayan ya waye gari zai yi sallar azan hina taj'abu shamsu yace lokacin da rana taj'abu bi ma'ana tamilu lokacin da rana ta karkace sai zawali kenan ta tsakiyar sama wa yusalli al-asra sannan ne yana sallata sallar al-asr thumma yarji'u sannan ya dawo ya ko kuma sun mai biyu adira ila rahali sannan tsayin ya koma gidansa shine rahali ya koma gidansa fi afkal madina a can karshen madina wa shamsu hayya rana tana nan faratas da kuma zafinta wannan kun ga bayanin lokutan sallah a cikin littafin da ka dauka na fiqh ko na malikiya ko sunsu za ga wannan hadisin ake kokarin bayani akai cewa lokacin sallah za ka duba ahlalinka za ga yana gaya ma daga lokacin da rana ta yi zawali zuwa kaza wannan bayani ne to sai ce wa nasitu ma qala fil maghrib amma na manta da ya faɗa a sallar magriba me ya faɗa na manta wa kana yastahibu an yu'akhkhira min al-isha amma annabi alayhi salatu wassalam ya kasance yana so a rika jinkirta sallar isha ita kuma allati tad'una hal atama sallar da kuke kiranta da salatul ajamati sallar sinkirin dare ko kuma sallar da ake yin da lokacin da masu dabbobi suka fara tatsar nono shine al'ajama ajama ya ajibu kamar da ibnu da kike ne yake faɗa a cikin sanin da yawa hadisi cewa wato lokacin da ake fara tatsar nono mutane ke tatsan dare yanki ake kira ajama wa kana yakrahu an-nawma ya kasance yana kin makaruhi ne mutum yayi bacci kabla ha kafin isha'i domin ya tashi ba zai tashi da nishaɗi ba domin bacci bai je shi ba to kaga wani aka yi sallah ya kwanta in sha Allah ta'ala jikinsa zai huta kafin asuba wal hadisa ba'da ko a zauna a hira bayan sallar isha'i bayan sallar isha'i ba a san tattaunawa bayan isha'i shi ma makaruri ne wa kana yin fatil min salati al-gadati annabi alaihi salatu wasallam ya kasance wato yan fatilu shine ayyan sarif yana fita daga sallah shine yan fatilu bi ma'ana yan sarifu yana idar da sallah yana barin masallaci ko kuma yana idar da sallah lokacin da ya'rifu wato ya'rifu al-rajulu jalisahu mutum ya iya gane wane wane ne a kusa da shi a lokacin annabi yake hirar da sallah wa kana yaqra'u bi sittina ila al-mi'a annabi ya kasance yana karanta surori masu aya 60 zuwa 100 daga aya 1 zuwa 60 to daga 60 zuwa 100 su annabi yake karantawa a sallar asuba to wannan shine tarjamar ko bayanin hadisi fassara hadisin a daidai ku mu dawo baya hadisi abin minhal shine sayyar bin salama abul minhal sunan sa kenan sayyar bin salama ar-rayyahi mutumin basra ne farai kuwa mutane da yawa sun yi ruwaya a gari sannan kuma manyan yana cikin manya manyan tabi'ai wanda su ma sun yi ruwaya daga gare shi ana kiransa cewa malaman hadisi suna cewa sai kai mutumin da yake da karfin hadda da kuma wato adalci yake cewa wato sika ga karfin hadda ga kuma amana to kuma da raba da malamai da yawa al'amarin da sun yi ruwaya a gari to wannan shine Abu Minhal sai Abu Barjat al-Aslami wanda shi ma yanzu muka zo kansa shi ma mashhuri ne ya fi shahara da alkunyarsa ɗaliban ilimi sun san Abu Barjat al-Aslami wato al-Aslami amma abin da ya fi shahara da shi shine abubuwar zaɓen sai dai an yi zaɓani a kan sunansa na asali wanda ya fi inganci a sunayen da duk ake faɗa shi ne nazala ibn ubaydi nazala ibn ubaydi ya musulunta da wuri shi ma ya je yakin haibar da shi aka yi fatahu makka da shi aka yi yakin hunain abin da zai baka sha'awa waɗanda annabi ya kiyafewa a fatahu makka kun sa akwai waɗanda suke zagin annabi alaihi salatu wassalam tun yana rayu to da aka zo fa tawo baka annabi cewa yayi man da kala daru abi sufyan fa huwa aminu man da kala kaza haka yayi da lissafi cewa wanda ya shigo cikin kaza ya an amince masa ba za a yi maka komai ba wanda ya shiga harabi ba komai amma sai ya ce ban da waɗannan mutane su bai yafe musu ba kaga a cikin mutanen shine akwai Abdullahi bin Khatal Abdullahi bin Kadar din nan wanda a wannan littafin za mu zo mu tanda gaba wanda za ta bayani a kansa. Wasu ce sunan sa Bilal ibn Kadar amma ya fi jahara da Abdullahi ibn Kadar din. Shi wannan Abdullahi ibn Kadar din ya yi shuhura da abubuwan da ya rika wa Annabi alaihi salatu wasalam. Sannan akwai Abdullahi ibn Abi Sirr shi ma wato asali da shi yana cikin masu rubuta wa'ayi ma. kun za akwai kitabul wahi wanda annabi ya faɗa wa suna rubutawa kamar yadda Amr bin al-As yana cikin su to shi ma yana ciki amma shi aka faɗa zai canja sai ka samu distortion abubuwan da ya faɗa to daga baya ma dai bayan an yi wa ya an gane shi sai yin da ya gudu to akwai ibn wannan din sannan kuma akwai wato Ma'qil ibn Abi Sababa shi ma yana cikin waɗanda annabi ya bada wato fatawar cewa in dai aka kama ko a cikin harami ne aka ce ka gurin da aka ce duk wanda ya shiga ya aminta amma dai ke banda waɗannan hadda mace ma wanda ake kira sarat ita wannan saratin a maula ce ta bani abdul muttalib asali baiwa ce ta yanta ta wannan kabila amma dai mutum sannan wato akwai muqitu bin ubaba shi ma da yin amma daga cikin mutanen da aka samu ne kundin bala ka san mutum irin wannan in kuka bari ko gwamnati ta sake shi to wasu za su sake wani ya kundin bala da ake kira zumaila ya je kake shi kawai shi wannan sannan akwai huwayi ibn nufai shi ma yana cikin wayannan to amma shi abdullahi bin kanal sai na kanta kai da bangawa shi da ikrima ibn abi jahl shi ma yana to amma abdullahi shi ikrima ibn abi jahl dan gida abu jahl wanda mun taɓa faɗarsa a wasu guraren na karatu ‘yan wato yadda bayan ya yi riga ya yi wannan sai ya gudu annabi ya ba da cewa awa a kawo duk inda aka ganci ya zama wanke sai ya gudu yadda kusan yaman daga baya matarsa da ake kira ummul hakim ita kuma ta ta musulunta sai ta nema ma alfarma a gurin annabi alaihi salatu wasalam to a yaje ma dan har yanzu tana son mijinta to annabi alaihi salatu wasalam ya ce ba ko ya baki aminci to shi kuma tunda ka ga ba lokacin social media bane da za a ce bari a kira shi a gaya ba to Allah ya kaddara dai zai dawo ne musulunta daidai bakin ruwa zai gudu ya bar garin gaba daya to an shiga cikin ruwan ana cikin tafiya sai ruwa ya fara tambal tambal bai da rashi ko min turki da Allah mukhlisina lahu din ko falamma najahu ila al-bari saboda haka sai ji min ji direban jirgin ruwan sai yana cewa to kowa ya takarta ko amma Allah da ba kowa ba wanda ake wauta ba ba kuma duk Allah ne a ciki sai kowa yana kiran Allah shi kadai shi ya yace ba ku musulmi ne aka ce ba musulmi yace ake kira Allah ya ce shi kadai zai iya kubutar da mu ya ce to zai sai ce to tunda haka ne ba da mun lokaci ne aka ajiye shi kuma biyan kuɗi ya dawo shine ya dawo yace shi biyar da za a yi ba musulmi ne to shi ne yana zuwa da ya samu dama matarsa ta yi maza hanya ya je gaba annabi alaihi salatu wassalam sai ya musulunta to shi ne wa annabi alkawari yace na kashe kuɗi sosai domin a toshe wannan musulunci ya ce zan ɗaukan za a kan mahaifina da kuka kashe shi a yakin badar da kuɗi sai ce yanzu na yi alkawarin duk naira ɗaya da na kashe a kan toshe hanyar bin Allah yanzu sai na linka duk wurin da na san naira goma na kashe to yanzu ikirin zan biya don a gyara musulunci abin da yake nan shi ne ikirma ibn abi jahl za ku ga wato yana cikin manyan sahabbai ana bayani to dai Abdullahi bin Kadar da muke bayani a kansa shi kuma wannan Abdullahi bin Kadar asalin shi dan abin da ya fara ma har da ƴan mata guda biyu ya ajiye goya musu rawa da waka waƙoƙin kuma zambo ne kawai da Annabi alaihi salatu wasallam to shi ne Annabi ya ba da cewa duk inda aka gani to shi da karshe ya goya nan mata guda biyu ɗaya daga cikin su zan iya tuno da wanda ta musulunta ita ce fantani kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a littafin na cikin at-Tamyiz an al-isaba fi kamiyyi sahaba ya kawo sunanta a cikin sahabbai ita daga baya ta musulunta ita farka ne sai kuma ta mutu a a kafara to shi da annabi ya ce ko ina kuka gani to sai je saboda wayo je samu rigar Ka'aba ya lulluba a cikin ta to annabi ya ce ko a ina aka gani ta haka aka yi to ma'allin shayi shi wannan Abu Barzak al-Aslami din shi ya kashe shi da wanda ake kiransa Sa'id ibn Huwaydi sa'ad ibn huwayd su suka kace su biyu shine ba hadin shahid na zuwa wannan abubakar da al-aslami wanda zai iya yiwa ka in ka haguwa ma abun da zaran ka ji sunan sa ka tuno aikin da yawa musulunci na to a cikin kadan dai bai ja ba duk da ya shiga harabi kaga a harabi ko farauta baya ko ba a tsinduwa amma annabi ya ce duk wa'annan duk inda an san sa kake shi za muka ce duk wanda ya zagi annabi ba wanda ya ce ya ce shi yau musulmi a duniya sai annabi shi zagin annabi ba wani baya yafewa za ka iya zagin Allah a yafe ba domin shi ga goro da yaro a to kullun da kake cewa Allah uku ne ba zagin sa kake ba zagin sa kake amma ka tuba zai ce ya karba afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam da kan da yake duk wanda yake annabi wato lalle annabi Isa dan maryam ne almi Allah ya faɗa da kansa a ma'ida laqad kafara alladhina qalu inna Allah salisu salata Allah ya ce duk wanda yake Allah ɗayan uku ne Maryam Allah Isa Allah Allah Allah yake ya kafirta amma bayan ya gama bayani sai yake afala yatubuna ila Allah wa yastakbiruna kin ba za su ba duk da sun faɗa haka su dawo zuwa ga Allah su nemi gafara su zai yaje mu wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai shirka to kaga haƙƙin Allah shi yana yajewa amma annabi mutum da yaba duniya shi kadai zai iya yaje ba red line ne al-khatul ahmar ba a tsallaka kana tsallakawa to jinin ka ya halatta in kaga tuban ka yayi to a kan lahira ne kai da Allah amma a duniya baya yiwa sab to kun ga wannan to shi abubuwan zaka nasulani shi ne mahallu shahid a nan cewa wato ya yi wannan aiki yawan musulunci aiki قال يتي دخلت انا وابي على ابي او على ابي برزة الاسلمي يتي ني da mahaifina in ji sayyaru bin salama mun shiga gurin abu barzat al-aslami fa qala lahu abi sai mahaifina yake da shi كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة يا يا النبي يكي صلاة صلوا للفرلا أذا العصر مغرب إشاء أتباع فقال في كان كان يصلي لها جيرة يا غدا جيرة سلم وفي ذلك أنت لقل جيرانا التي تدعونها الأولى وذو في كنا تسلم فرقه إتتي سلى أذار حين تدعو الشمس لو قد درانا تكركت أسلي جيرة duk kafin zuwan agogo da zuwan turawa da rikici na addini kowa baya amfani da lokaci kawai rana ce take karkacewa iyayenmu da kakanni a shekaru na baya da yawa kawai rana take kallo da ta karkace a zahar sai ahalarin da suke biya a gaban malami da shi suke amfani ba dan sha biyu da minti goma da ashirin da talatin karfe biyu ba karfe biyu ta fara ne sai da bature ya zo yake mallakar iyayenmu da kakanninmu shine baya tashi kuma shi ya sa annan ne ba dan sallah ba yau wadan maslahar aikin sa kawai cewa duk wanda ya zo aiki ba zai tashi ba sai shine lokacin tashi shine asali saboda haka ba dan sallah ya saka wannan ba nan kan maka shine masa ba shi kawai yayi ne dan tasa maslahar maslahar ne maslahar aiki kawai ku tashi karfe ne yau ko ana cikin yi wani yace bari yace sallah wannan ba ya je dawo sai ne to daga yanzu ba mai tashi sai ne to shine ake yin sallah karfe ne amma sallah ba ta da wani lokaci da Allah ya ajiye shi ga kawai fade ne karkacewar rana daga sama a zo a ce yan kaza ne masu sallah karfe kaza yan kaza ne domin duk daga baya ya zo da san dubiya da kungiyanci da abubuwa iri iri ke shigo da amma asali iyayen mu tun a baya ba ruwansu da abu rana take kallo da ta ranar ka tsaya a tsaye kai a fili ka ga inuwa ka ta faɗo to a za ka yi wannan shi ne to da haka kun ji lokacin da annabi yake sallah da an samu zawali wa yusalli al-asra sannan yana sallar al-asr kuma thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madina ya sallaci azal shi ma da wannan ragowar lokacin al-asr kai har ɗayan mu ya dawo zuwa ga gidansa shine ila rahlihi ya koma gida fi aqsa al-madina a can ƙarshen madina wa shamsu hayya rana tana nan faratas ya ce dubi da wannan shi ma farkon lokacin sallar la'asar din da zaran lokacin da yayi annabi yake sallar da ta da zaran lokacin da yayi annabi yake sallar da ta baya jinkirta ta har zuwa ƙarshe sai yake wani fitu ma kala fil maghrib amma na manta ne annabi ya faɗa waye ya faɗi wannan sirawi yace na manta ne ya faɗa a sallar magriba wa kana yastahibu an yu'akhkhira min al-isha ya zo wato annabi yana so a rika jinkirta sallar ijayi allati tad'una al-atama sallar da kuke kiran da salatul atama sallar sulusun farko na dare idan ka dauki sulusi akwai na dare akwai na tsaki akwai na karshe to sulusun farko shine yanzu kaga magariba tana yin shirya da rabi misali alfajir na kullowa karfe 5 da rabi da minti 8 to kaga ka dauki lissafin za ga ba baka da matsala kaga shi da rabi in kace shi da rabi ka bakwai da rabi awa daya ko da rabi sannan takwas a bakwai da rabi awa daya takwas da rabi awa biyu tara da rabi awa uku goma da rabi awa hudu sha ɗaya da rabi awa biyar sha biyu da rabi awa shida to sai ka ɗauka wannan awa shidan ka tsara da awa biyar ɗin zuwa wato asuba kaga awa goma sha ɗaya da rabi kenan to sai ka raba ta gida uku idan ka raba ta gida uku ka zai baka awa uku da rabi rabi misali ko da awa sha ɗaya da rabi awa uku da rabi rabi zai baka to awa uku da rabi idan ka ƙara ta akan wannan karfe shida da rabu karfe nawa zai zama awa goma amma wato ko karfe goma kenan daidai ko kaga da yanzu karfe shida da rabi zuwa goma shine lokacin daga goma zuwa wannan lokacin shine sulusul awwal idan ka kara awa uku da rabi akan karfe goma zai baka sha biyu da rabi shine kuma a sulusul thani ko al-wusta inda mutum zai kwanta yanzu ya tashi karfe 12 ko karfe 11 yayi sallar dare eh yana fula yayi sallar dare tashi yana fula yayi sallar dare kaga yanzu da wahala kaga mutane a wannan shi sa malamai suke cewa mafi yawanci wato mutanen mu suna asarar wayannan lokutan ta wajen yin wajen yin wasu abubuwa da ba su da fa'ida musamman a lokutan da ka raina sallar dare da ake faɗa da mun ɗauki formula kowa zai rika sallar dare domin wani baya kwanci an ka duba waya an kana so ka gane ba a barci ko ɗauki waya ka kaga zuwa wallahi za ka kana da abokai dubu biyu in sha Allah ta'ala sai ka zama da dubu ɗaya duk da all online duka to kaga ashe ba ma dauka abin da muhimmanci da shi za ba ma amfana to shi za za mu zo mu nan gaba su abin da yasa annabi ma ya tarhanta saboda su ta ya zama musu adatan kowa yana sallar dare kowa kowa ne ba wai wasu ne ake zamu ba kowa yana sallar dare to shi ne yake cewa to kaga daga karfe 12 da rabi kuma zuwa 5 sai zaba sulutul laylil akhir na ƙarfi duk da cewa a lokutan nan da muka faɗa ba kowanne yana da na farko da na tsakiya da ƙarfi yanzu da ƙarfe shida da rabi zuwa goma akwai farkon da akwai ita ma sai ka raba ta gida uku akwai farko akwai tsakiya akwai ƙarfi to haka ita ma daga sha biyu da rabi sai ko da goma da rabi zuwa sha biyu da rabi ita ma akwai farko akwai tsakiya akwai ƙarfi kowanne lokacin nata to shine ma da yake gaya mana a ne yake cewa to وكان يستحب أن يؤخر الإجاء التي تدعون على عتبة وكان يكره النوم النبي يرى كل ما يزوم في يقنع قبلها كافم أي صلى الإجاء بعض يوم بلاك تاجد سنين صلى الإجاء للشادي يوم بطل بيجي كبا باكما أسو كي صلى بعد الشادي ولا حديث بعد هذا هيرة بعد ذلك تنبه هيرة جيبا تفرقوا تدعوكم كراتي تجيكم توتا مصلحة كالأمة maslaha ce ta al'umma za a tattauna a kai ko da a cikin masallaci ne ko wajen masallaci in ba irin wannan ba to makaruhi ne ba a so ai kai da iyalin ka ma akwai hira ta maslaha ai ko wani sa'in za ka zauna da iyalin ka ku tattauna akan maslaha ƴaƴan ku da waye irin su ake magana wanda ake zargi su ne masu zaman makokin da ba gawa eh ai mun ba su wancan sunan da idan su ba ganewa zaman makokin da ba gawa kaga su ba ranar bakwai ba ranar arba'in a yan majalisa duniya yanzu ya ɗan tsarin ma yake faɗa saboda haka yan zaman majalisa mata su ce kun matsa musu zaman majalisa to saboda haka wannan shi ne kaga mutum ya zauna ita wannan hira ya ta hira har sha biyu kuma in ya koma ya buɗe waya ya tsora to nan makaruri ne ba a to dan da ka tattara wa kanka wato abubuwan da za a tambaye ka ranar alkiyama da yawa gwara a ce ka koma kamar da yalla ya bai fara koma cikin iyalinka ko hira ko a neman aure kake gaba da yakar ka zuwa da yamma ala gaba ta mala in dai ka ta ci gaskiya ka je da yamma bayan bayan la'asar ido na ganin ido wani ilmari amin ba haka na san dai abin da wahala ma nura amma dai haka shi ne yawa saboda haka shi ne yake to wa kana yanfasilu ya kasance suna zuwa islamiyya zuwa islamiyya da rayuwar yawanci kanka ga yawa mutane abin nan wai da ba za ka ra alamin ba ko kullun kake zuwa ra alamin to juma'a ai ba zai yi kai zo kai ta damu da mutane kuma kai ta zuwa ai a zafi duk zafi sau ɗaya ma da mata yawa duk zafi sau ɗaya ai kamata ai ma yi kana zuwa sau biyu to daidai in samu kurara aka yi saura wata biyu misali kuna ta shirye ne amma in ya biya zuwa wallahi ta kaga ba ku duk sati sau biyu to ne kake cewa karatu kuje yi sai ba karatu kuje ba ko ko karatu kuje ai zaka tafi yawa Allah ya jauke ba za dai ku yadda bane saboda haka sai yace to wa kana yin fatilu min salatil gadati annabi ya kasance yana idar da sallar asuba حين تجرب ko يعرف الرجل جليسه yayin da mutum yake iya gane abokin zamansa domin kusan masallaci annabi ba fitila ba kafe idan hadisi Abu Sa'id al-Khudri yace wata rana da aka yi lokacin daren lailatul qadari yana iya tuno cewa annabi ya yi sujjada a wannan daren da lailatul qadar ya bayyana cewa ya yi sujjada har aka yi ruwa a nan lokacin cewa ruwa yana kekkecewa ta jikin azara duk ya jika musu cikin masallacin har annabi ya dago cikin gojinsa da hajjinsa da ruwa ba tabarma babu katin sallallahu alaihi wa sallam amin to saboda haka wannan shine to annabi yana idar da sallah a daidai wannan lokacin gari ya fara yin ta to sai wani ya gane aje yaran ma ne a kusa da ni aje wani ne wa kana yaqra'u bi sittin abinda annabi yake karanta yana karanta aya sura mai aya 60 ila al-mi'a zuwa 100 ka kamar suratul zariyat suratul zariyat aya 60 ce daidai ko suratul dukhan aya 59 an fahimta da kyau ko idan kuma an wuce zuwa ɗari ɗin ka sai ka tafi ayoyi surori ɗari wanda za a yi kaga wannan kana hikima a nan shine a sallah asuba insha Allah ta'ala idan ka fito wanda ya makara ma zai iya samu domin guda biyu ke kawai to aka samu limami ne wanda ya iya karatu ya zo yana yi ka annahu yufassirul qur'an kaga akwai wanda suka ce akwai wasu wata mata ta ce ta haddace suratul yusuf a bakin sayyidina Umar yana biyawa a sallah saboda yawan biya ta ne sai da ta haddace ta makociyar masallaci kaji yadda mata suke yi a a da kenan ba waƙoƙi suke haddacewa ba na makotan su a sallar limamin kusa da su suna haddacewa saboda yawan biya wata sura so da haka wannan shi ne kuma mafi yawanci yadda suke yanzu a biya annabi zai biya ko limaman da suka biyo baya za su biya aya ɗari in sha Allah raka a farko ana dudawa ta fita biyu tsawo to sai a je kamar aya 60 din a raka a farko ta biyu kuma aya 40 haka ake so so ake in limami ya kware za ku ga wajen limanci yana da fikiyar imama za ku ga sura raka'a ta farko ba ta kai ta biyu tsawo shi sa dalibin ilimi idan ya biyo yana alwala limamin nan ya biya sura da aya 30 to ya san annabi ba zai je da aya 30 ba ko dai kobo da kobo ko kuma kasa da ita yana daga fiqhul imam ke fiqhu fiqhu na liman banda wannan tsarin da suke yi cewa an dauko sura misali aya ta sama to ta kasance za a ji babu tantisi ba ta wannan fakihi yawanci za a ganta karanta a tibiyan bi adadi amalatul qur'an za a ga yana baka salona magabata yadda suke jin sallah saboda haka annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana karanta sura mai aya 60 zuwa 100 sallallahu alaihi wasallam amma ka san baka da dadin karatu sai kakka ja mutane tsakani da Allah ya kamata kai ma ka lura da sosai shi ma limam yana da wasu abubuwa da ake so ya kula da su dan za ga wani yazo yana yi idan yana da dadin karatu sai shi cikin ba baka ankara ba yawa sai ga ku sai dai bai da lafiya misali ko ko ko wani abu yana damun ka ya shigo amma in dai lafiya lau yake za ka iya sittin din ka janye ta ba sani ba na ai dama wannan ka lura da bayanin da muka yi ba mu ce wajibi ba ai dan ya shigo yanzu wani habibi ya shigo duk irin duk irin ka ne a ciki ka fahimta daga duk ku ne ba wani abu da yake damun ka aljiyunka suke yake da naira ba lamba ba ba ka da wannan matsalar ko sai ya sallah ka fahimta da ko yawa amma in ya san cewa ko da mataji ne kai a cikin damuwa kake sai rage ma sallah eh in ya tabbatar ba ka da kashi kawai lambobi ne da kai ko ba zai ja sallah ba ka fahimta da ko eh domin ai da mai lambobi da da wanda ba shi da kokobo duk sai ne a da wannan yaran ba wai shi ne nake gaya wani ɗazu nace Allah abun tsoro ne nace kaga banda corona da Allah ya tashi yanzu hukunta mutane sai ƙara nuna mana hoton alkiyama a yanzu domin sai dai da tabiloniyar da talakawa dan yanzu mutum zai zo ga kuɗi a waya amma ba zai yi amfani da shi ba to haka ranar alkiyama yau ba la yanfa'u malun wala bani illa man atallaha bi qalbin salim ba ruwan Allah da talaka domin a cikin lamba take wane mutum Allah ya gaza mana to wannan shi wani bawa Allah muna hira da shi yace mallan ina da miliyan ta yace ta dauki biliyan a waya amma yanzu ko dubu biyar ba da ita yace na rasa yadda zan sai da wannan to alaji ka ga yanzu na fi ka kuɗi ba domin ni ina da kai ya fi wannan sai ta dariya to wannan shi wallahi kowanne abu Allah ya jarrabu mutane kamata ya ku daure da shi kowanne irin abu sai a daure da shi wanda zai sa ka ƙara jin tsoron Allah kaga banda zuwa in mutane suka tafi aiki haji ko umara ai ana ƙara tuno ba da alkiyama domin za ka kowa ya fararen kaya ba mai gesuna ka taɓa ganin wanda ya je da gesuna babu kowa da wannan kwalma ya bin wani ma a zan bi ta je yake biya duk kudin sa nan in ya je can gurin zai biya in ya gama ya ya ce to haka ake tashi rana alkiyama kowa haka zai tashi ba ba lamba ba kai Allah ya yarda da mu to wannan shine kaga hadisi yana koyarwa dan gane da wato kwadaitarwar magabata dan gane da sanin sunna annabi alaihi salatu wasallam su suka tambaya yaya annabi yake sallah salloli biyar to su ba ka wasa da wani sannan abu na biyu hadisin yana nuna shar'antuwar yin gaggawa wajen yin sallah da zaran lokacin da yayi a gaggauta wancan abubuwan da muka faɗa a baya duk wasu abubuwa ne da suka zo na al'ada da kungiyanci ya kawo amma asali sallah ana yin ta ne rana ta tsakiyar sama kawai shi ya kawo banda sallar wato sallar ijari da zamu zo mu ci nan gaba sannan da zara an mutum tambaya in ya sani to ka bada amsa a daidai gaba ko ka shi ma da yi mata tambaya bai tsaya cewa bari to sai an jima sai ba shi amsa domin ya san abin da yake tambaya a kai wannan shi ne a dunkule saboda mun ja lokaci a nan bari mu je hadisi na gaba hadisi na gaba shine an ali radiyallahu anhu an karbo daga sayyidina ali Allah ya kara masa ya mun yi tarjuma sa a baya sayyidina ali yana cikin khulafa ar-rashidin sannan wata rana annabi alaihi salatu wasallam yace gobe zai ba da tuta ga wani mutum da Allah yake so kuma shi ma yake san Allah kun san dama duk abin da kake so shine Allah ya so ka to shi kowa sai na Umar yake wata wani neman mukami wajen ranar kowa kwana yana kiyamun da yana so Allah ya sa annabi ya ce gobe shi ne rajulun yuhibbu Allah wa yuhibbuhu Allah mutumin da yake san Allah kuma Allah yake san sa dai ne ka fito ba wata lamba da ta wannan da aka fito aka zo sai da za ka gane komai rago ne ba sai kai ta kaje kai ba ko kai ta shigewa da aka zo kowa yana ta daga kai annabi da yake aina ali bin abi talib baya gurin lokacin yana ciwon gido yana gida bai ma fito ba kaga da yake rabo ya tsaga aka ce ai ba shi da lafiya annabi yace aje a zuri yazo annabi yayi mar addu'a idan ya tuba masa shine yace wallahi idan da annabi yayi mar addu'a ya fita yin gari wane mutum to shine ya ba shi wannan tutar to shi za idan rabo ya tsaga da kai ne ko a ina kake za a nemo ka in in kai da Allah zai ba to shi kenan so ake ka samu aminci fiye da yadda kake da shi akan wani mutum kaga a cikin mutane yanzu akwai akwai mutanen ka akwai mutumin da yake ma alƙawari yake wani gobe ka zo karfe goma ka karɓi dubu goma insha Allah ta'ala saboda yadda kake da aminci da shi zaka fara kake ta kafin da su haka ne ko amma ko wanda ko danka ne yayi ma alƙawari ba za ka yi ma magana ba jiran da ya kawo saboda baya yin magana daya to so ake amincin da za ka yi wa Allah ya wato ya zanto fiye da na wannan mutumin da kai masa ka zama bika ga Allah ka to in kana yi wa Allah wato kyakkyawan da to fiye da wannan to zai rike ma da abin da kake so kaman karaba kafa bainar kawfi wa ko kuma ba bainar kawfi wa raja ba mutum ya zanto yana yana jin cewa hanya kuwa to zai zanto shi kenan yana jin kamar anya zai yi yana cikin sakku to zai samu matsala sai Allah ya kyale sai Allah ya san kai to shine sai na ali annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala yawm al-khandaq sai na ali Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda ya faɗa ranar yakin gwalalu yakin ƴan maja shine waɗanda suka haɗu da yahudawan da annabi ya kora daga madina an gane ko lokacin da ya kore su suna ta warware alƙawura ai annabi ya kore su yace duk da bagari laula an kataba alaihim aljala to saboda haka lokacin da aka ijla'in su gaba ɗaya aka kore su sannan kuma ga abin da ya fara a yakin Uhud da a badar a yakin uhud da abubuwa suna jin haushin wannan abu su kuma kananan wato kafiran qurayshawa to sai aka haɗu suka haɗa kai su dubunnai da ana magana sun doki dubu wajen sittin suka haɗa a wannan lokaci cewa a haɗa a ibada a tarawa annabi alaihi salatu wasalam da mabiyansa to shine da annabi ya ji wannan labarin sai yake yanzu mun daina bari a kama da aiki me yin shawarar wa amruhum shura bainahum wa shawruhum bil amri ya nemi shawarar sahabbai suka ce ai kawai ya rasulullah maimakon mu zauna su ta hali su tsora ta mu da ƴaƴanmu da matanmu gwara mu mu kai musu hali Salman al-Farisi ya zo ba da shawara Salman al-Farisi ya musulunta waje da shekara 200 da wani abu ya zo ya shekara wajen 60 a musulunci to shi ne ya zo ya ba wannan ya ba da wannan shawara kuma kafin ya musulunta sai da asali bautar bautar wuta yake a Farisi yake cikin Iran da ya toye musulunta kafin ya musulunta sai da ya bibi wasu abubuwa a kan annabi baya cin sadaka yana cin kyauta sannan yana da tambarin annabta duk wannan abubuwan sai da ya bibi wasu ɗaya bayan ɗaya ya tabbatar cewa ya ka annabi sadaka ya ga annabi ya raba mutane ya ce to wannan shi ne sai kuma dawowa ya ce wannan kyauta ne sai annabi ya ɗauka ya ci sannan ya duba ya ga yana ta leƙe ya ce so kake ka duba bayan rako sai ya nuna ma wannan wannan tambarin annabtan na baya canji hakan sai ce ashhadu annaka rasulullah sai musulunta to shi ya bada shawara cewa su a tsarin su strategy da suke yi wajen yaki suna yin rami idan mutane za su samu da hari ramin ya zamto fadin sa da tsawon sa ya zamto kada ya gaza mita uku da rabi doki ba zai iya tsallaka ba an fahimta da kyau ko yau kamar yadda ake da a badala kaga shi ne hikimomin a wannan gurin ayi sarakunan musulunci suka samu cewa bari ayi badala ayi ramuka shine asali da yakin gwalalo suka samu inda ko ga asalin sarauta aika ta musulunci ce daga wato dan bodiyo suka gada ta Usman dan bodiyo to saboda haka wannan shine kaida asali to Salman bin shi ya bada wannan sana cewa ga abin da za a yi a wannan yaki to an yi wannan daga wato arewacin Madina an gina rami an dai kewaye inda za su tinkaro to shine yakin gwalalu to mai sai na Ali yake mala Allahu uburahum wa buyutahum nara annabi alayhi salatu wasalam a wannan ranar da aka yakin gwalalu yana cewa mala Allahu uburahum Allah ka cika kaburburan wa quburahum wa buyutahum da kuma dakunan su gidajen su naran da wuta annabi yana wannan addu'a cewa Allah ya cika kaburburan kafirai da kuma dakunan su da da wuta kun san ku addu'ar taji taji gai kama shagaluna an salatil wusta kama yadda suke shagaltar da mu gabar yin sallah mafi muhimmanci mai muhimmanci hafizu ala salawati wa salatil wusta to shine sallah mai muhimmanci hatta zabaki kyauta har rana ta fadi to wannan shi ne dalilin da ya janyo annabi yayin wannan addu'a cewa yadda ce mana asara na wannan lokacin ba mu yi sallar la'adar ba har lokacin ko kuma mai muhimmanci har lokacin da ya fita domin za mu gano la'azar ce domin daga la'azar ce ba zuwa rana to ma yi magana goma sha bakwai a kan salatul wusta sha bakwai ɗaya bayan ɗaya domin za mu zo mu nan gaba imam malik da imam shafi ba su yadda cewa kamar yadda za mu ji su a ra'ayinsu ba sallar la'azar ba a gurin sallah asuba ita ce salatul isha amma gurin Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal su kuma suna ganin sallar la'azar ne dalili ga sai daga cikin wannan hadisi wa fi lafzin li muslim tagaluna an salatul wusta a wannan lafazin na Imam Muslim sun shagaltar da mu ga wurin sallar sallah mai muhimmanci salatul asri an gama rijewa eh duk wannan bayanan da zaka ji annabi ya faɗa da kansa yace sallar la'azar ثم صلاها بين المغرب والعشاء sannan sai annabi ya biya sallar tsakanin magariba da isha'i to ga wani isha'i za ku zo mu jira ku bai ji tsakanin magariba da isha annabi ya biya kamar irin wannan lokacin kenan daga magariba zuwa isha'i ba yau kamar wannan lokacin sai ya biya la'azar idan kun fahimta hadisin haka to ya za ku yi da cewa a tartibu bainal fara'id zan zo tambaya akai ai bodin na kwakwalwa kafin mu ji amsa to wannan shine bari mu je dan na so mu tsaya daidai makruhatus salati kan mutum yayi lokacin wannan tambayar ina nan da bukata an gwada hadisi na gaba shine walau da gare shi dai har yau an Abdullahi bin Mas'ud shi wato wa kenan Ali bin Abi Talib yawa an Abdullahi bin Mas'ud kala habata al-mushrikuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an salatul asr mushrikai sun tsare annabi alaihi salatu wasallam gabar yin sallar asr bai zallace ta ba hatta ahmaratit shamsu a sai da rana ta yi jaje jaja a wisfarat ko kuma ta yi isgirari ta yi fatu-fatu shi ne yalo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى sun shagaltar da mu gabar yin sallah mai muhimmanci salatul asr ita ce sallar asr mala Allahu quburahum ajwabahum Allah ka cika tukkunan domin aljau shine gurin da yake inda za ka iya hura majrari shine aljau shine yan gajiji suke kira hurubul halqi hurubul jawfi ko araban majrari fai kaga a ciki sai araba ma su gida uku akwai saman fai tsakiya da kuma kasa wannan arafan guda shida da ake kawo to shine nan sai ce wa ajwa bahu mala Allahu ajwa bahu Allah ka cika dukkunan su ko da kirazan su domin shi ma da kofa a ciki da ke ziza ciki da kuma hanyar makogoro wa kuburau da kuma kaburburan kaga anan ba cewa ba azaba kabari wannan hadisin shi ma ya ka tabbatar da cewa lallai akwai azaba kabari wa kuburau nara da kuma kaburburan su Allah ka cika shi da wuta au ku au ko kuma cewa yi wato hajallahu ajwabahu Allah ka cika tukunan ko mala'a ko haja alhajju wato shine wato cikawa ya za ku yi za ku iya tuno wancan hadisin da ake hadisin Tirmidhi da yazo a Jama'ilul Muhammadiyya cewa da yazo yana kwatanta mijin fudin Annabi alaihi salatu wasallam da kulansa sai yake sai yake cewa Annabi yana da wani mijin fudi ko gulo ashu hali abinda aka yi kinje da shi shine ni inda za ka je ka ce wani abu ne sunan su ɗaya da turanci da larabci duk suna daya shine ne ba ganye ba to a larabci ma ne ganye ke L-E-A-F ba to shi ma lifun shine ne kaga a turanci ma su suka tata cewa su ne dai sunan lif to shi sunan ga a larabci ganye haka nan a hausa ma ganye ganyayyakin zangarniyar da jiro shi aka tusa a cikin fulan annabi alaihi salam ba bai ba bane wane mutum wanda ake da kamar da da ake da nari an gane na abun auduga ko to saboda haka ina annabi alaihi salatu wasallam wannan ganyayyakin su ake tusa kaga wani jin dadi zai a nan ba sallallahu alaihi wasallam to shine au hajallahu ajwabahu wa quburahum nara ko kuma cewa ya Allah ka cika dukkunan su da kaburburan su wato da wuta to bari mu ji me za mu koya karkashin wannan hadisin na farko cewa karara hadisan nan guda biyu sun nuna mana cewa ita sallar salatul wusta sallar al-asr ba wani ja sallar al-asr ita sallar asuba mun yadda cewa tana nan tana nan da naka muhimmanci domin annabi alaihi salatu wasallam ya ce sallar da take wa munafikai nauyi salloli biyu ne sallar asuba yau da ijai to kaga ta fado a nan ko sallah asuba ta fado a nan gurin sannan kuma darajar ta wani gurin daban da cewa mala'iku suna halarta ko ta sallah mala'iku na halarta amma su wasu mala'iku ne na musamman suke zuwa da sallar isha to wannan shine sannan wani zai iya tambaya ce me yasa me yasa har suka bari aka shagaltar da su ga bari yin sallah bayan an halatta yin sallah ko da yaki yake to wala suka ba da amsa suka ce lokacin yakin da buka ba saukar da wai za ku tafiyin ba ba qabda lahum salata fartakum ta'ifatun minhum ba'aka wal ya'khudhu aslihatahum wa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra ila akhir al aya wannan aya ba ta sauka ba shike na amsa eh dan wani zai kallo wannan sai akwai ta'arubi ba ta'arubi to da aka aya bata sauka ba lokacin shi za amma ba da haka ba ai daga baya ta aka ko me shi ana kawo ba shuka kana kaiwa kana Allahu akbar kana dalla ka ba da yin sai ruku'i ba su jira ana to ta zaka yi zaka ce tunda ba aya da yau baya ki sallah ba bai kamata wanda yake kwanta a kan gado da hankalin sa yake sallah ba dan bai da lafiya kawai wannan bayaki kake baka an karaba sai dai ka jona a bayan ka tashin hankali da furgitin da mai yaki yake ya fi na mara lafiyar da yake kwanta a kan gado ya ji na to shi sa ba ya bewa mara lafiya in dai da hankalinsa mai jinya wajibi ne kula da wannan ya kulawa da mara lafiya hakkinsa na koma zuwa ga Allah to wannan a shi ma akwai dalili akan wannan cewa lallai a kafin a saukar da yin sallah lokacin kowane lokaci ne sannan hadisin ne yana nuna mana ga ɗaliban ilimi to ashe za a iya ruwaya bil ma'ana kun san kana shiga cikin ɗaliban ilimi za ka ga ai ta bugawa kawai mutum yana jin cewa wai wannan matsalar ma sai an ɗauki lokaci ana buga ruwaya bil ma'ana misali ruwaya bil ma'ana da aka yi aka tace dan tamori yake bil ma'ana yi shine ka zo baka kawo a ce baka kawo kalma kobo da kobo ba amma sai ka kawo makofinta an fahimta da kyau ko kamar yadda za a ce farko sai kuma wani ya zo ya ce wajibu bature ya zo ya ce babbar sani ka manta babbar sani yace amma ka san kalmar cewa ya wajibi sai kace na sassari ajin ma'ana ɗaya ce ko to a ka'ida su a hadisi ba za ka kawo mutum na sassari a gurin babbar sani ba sai ka ce au kama kala ko kuma kamar yadda duk da ba ma'ana ɗaya ce to magana annabi ce saboda gudun kar a saka cikin makaryata wanda suke wa annabi ƙarya ranar alkiyama idan kace annabi ya wato ya ce kaza kana kokonto akan kalma amma ma'anar da ka rike da sai ka ce au kama kala ko kamar yadda ya fada amma dai ma'anar da shi ne to visa wani za ku ga malamai suna wannan wai suka ce to a ce ya halatta domin gashi Abdullahi dan Mas'ud anan da yazo wajen bala Allahu kuburahum au hakallahu mala au haka kaga sai ruwaya bil ma'ana to shi ne wannan dalilin da suke kawo yana da kyau ɗaliban ilimi musamman in kana shiga cikin ɗaliban ilimi ana tattauna wasu matsaloli za ka ga wannan sosai za ka a kawo ba wannan a cikin kaza waye ce kai waya bil ma'ana in baka rike waje a kai ka baro sai dai ka shiru kawai amma ka rike irin wannan matsalolin sai ka ga ka ba da amsa cikin lokaci kan kai ga jina Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa ya ce mala Allahu kuburahu aw akallahu kuburahu wa buyutahu nara to duk wanda ka ga wannan ya zankara karatu an fahimta da kyau ko eh to saboda haka da wannan suke bada dalili cewa domin ga ya kawo dalilai biyu cewa akwai wannan hadisi na karshe da zamu tsaya akan saboda lokaci shine daga nan kuma mun gama da babu kusa alzakaman ku bai sa babi ba amma ka'ida wani babi ne babu makruhati salati shi za a shiga daga wannan hadisi ana Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ba an karbo daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yadda kale yake a zaman Nabi sallallahu alaihi wa sallam bil isha annabi wato wato ira da insha Allah tabbata gare shi ya dinkirta a tawo bi ma'ana akara ya dinkirta sallar isha wato ya dinkirta da sallar isha fa kare da Umar har sai da Umar ya fito saboda annabi bai fito sallah ba fa kale dinki as-sala ya rasulullah as-sala lokacin sallah yayi da lokaci ya dau lokaci an an dau lokaci an aka ga annabi bai fito ba a sai da sai na Umar ya dauke gefen dakunan sa yana assala assala rakadan nisa wa sibiya yana cewa assala assala mata da yara sun fara bacci mata da yara sun fara bacci sai annabi ya fakara da warasu ya tsuru sai annabi ya fito kan sai na digar da ruwa da ya ji sai nawar ya zo yana faɗa wannan ya kuli yana cewa laula an ashqa ala ummi ba dan kan tsananta wa al'umma ta ba au alam naki ruwaya bil ma'ana ko kuma ga mutane kun ga wani dalili ko au alam naki ko ga mutane ala ummati ko kuma ga mutane la amatu bi hadhihi salah da na umace su da yin wannan sallah kun ji hadhihi sa'a a wannan lokaci shine dama mun ce salatul azama shine sallar wato wato sulusul layl al-awwal ko sulusul nan na farko shine daga mafi yawanci za ga wanda suka fi dacewa da wannan mata ne a gida eh saboda za ga suna ta sabbojin su dawa ba wajibi bane wannan sallar da suke ta zo kwanciya ta gama shi da yara sai komai su wannan lokacin ba fa jaji nake nufi ba ba jaji ba ba a'a karfe goma da muka faɗa yanzu wanda za ta yi ta karfe goma tana da rabi goma saura kakai mata faɗa sai sai yanzu zaki sallah a'a annabi ya ce ba dan kan karanta ba da kuma wannan lokacin ake so ku sallar isha'i shine ba da suka ce ita ce sallar kawai da ake so a jinkirta amma duk da haka suka ce ka kiyaye duk da cewa ita ma idan aka fita kowa yana masallaci an fito a yi ta a farkon eh da ba zaran ba mun sun zo da mun biya a baya to idan ya ga ba mun sun zo ne wa ajjala wa idza ra'ahu mubta'u akhara da zaran ya gan su sun jinkirta shi ma sai jinkirta wato wajibi ne liman ya rika la'akari da mai misali maslahohi nawa mamunsa wata rana wani abu ya faru duk mutane aka shagala aka tafi ko gobara ta faru a makota aka tafi ana ba za ka ce kai lokacin sallah ya bar kawai ka tada sallah a sai a jira a dan abubuwan da lafa ko wani abu ya faru wanda akwai maslaha ta al'umma a dan jinkirta ba ko ba to wannan shine shi ma abin da malai ya kawo ba dan wannan ba da ya jinkirta domin su ne sahabbai abin da suke da zara an yi sallar ana yin sallah da an tafi gida ba to shi kenan bacci za a yi su abincin su na al'ashawu ba ba dai bayan isha'i mutum yake gaddina ba za a ci kaga a wannan lokacin jawar da ibnu kayyim yake bayarwa cewa in zan samu ne in ka ci abu kafin ka kwanta kai ta ku 70 to su ya fi 70 wanda suka yi sannan ko kai awa biyu kafin kai bacci abinci ya gama narkewa duk abin bature ya gaya ma wannan ka koma da tattawai fi wurin sayin duk sun baka shawara ka je kan ta ibn nabawi in ka bi wannan shawara kuma za ka zauna lafiya an fahimta da kyau ko to wannan shine abu da zamu koya shine da duka lokaci yayi karkashin wannan hadisin shine an so a jinkirta lokacin sallar isha'i har zuwa wannan lokacin eh in dai ba mutaka ana so a jinkirta na'am haka haka haka abin da ya labe yake magana shi ne cewa annabi ya ce shagaluna an salatul wusta wa hiya salatul asr kawai su fake da wannan shi ma yanzu ba za a sa kallon kafa na Real Madrid da Barcelona ba sai karfe kaza wanda lokacin da zai shiga lokacin sallah ba za ka taso kaza mala Allahu kuburan mu azwa ba unnaram kai Allah zai tsire ba su ba an fahimta da domin wancan a wani abu ne wanda yake mai muhimmanci akai ba za ka kafa wuta kuma mun faɗa su ma a lokacin dan kun ga lokacin ba wajabta wato yin sallah a yayin yaki ba ba ka da ujiri kai yaki wala ga musulman ciki masu kulawa su sai bawai su ne masu yin sallah a gaban talabijin amma wasu ba za su ba gaba daya sai lokacin da suka fito sai an gaba yanzu wata aka ta kwanan nan ta final din nan sai da aka yi wajen awa uku awa uku ana yi akwai wanda aka ce ba su tashi ba ba su yi magariban ba ba su yi sha ba sai da aka gama tsaf kuma aka cinye su to kaga yana can Allah yana jiran sa bayan ya koma zuwa gare shi da wannan laifin sannan kuma nan ba bai ji dadi zuciyarsa ta ci gurguma kaga bai san mai manufa halittar sa ba bai sani ba manufa halittar ka ba dan ka kalli ba bal Allah ya halitte ka ba dan shi wani saboda haka wajibi ne mu kiyaye da da wannan kwarai da gaske saboda haka wannan ba ujiri bane kwata kwata baka ga har malamai tattaunawa suke akan wanda za a shiga da shi operation karfe ɗaya za a yi ma operation ɗin ba za a yi ma anesthesia kuma ba zai farka ba sai bayan wata kila awa takwas shi malamai habbata wa aka cewa daure girman sallah cewa yanzu kafin a je a fara masa komai ta ji da wani abu da zara a za a sayi a za a dalata shi kenan kawai shi ma likitan da zai shiga ba zai fito ba sai wannan lokacin shi ma an halatta masa ya haɗe sallar sa ya shiga yayi ta aikin sa domin sai tare ya zaka shi har sai an gaba aiki maganar da malamin suke shi ne shi wancan bai farfado ba har sai waje gari ko dai lokacin azuba ya ka ce wanda ya farfado ya tare ita kadai ne biya eh wanda ya farfado ya tarar ta kadai zai biya eh domin sai hankalin sai yake kaga ita akai malam mai mai biki cewa wala ji ta akiru salati lil muslimi illa li awjin aw ghaflatin aw nisyanin aw nawm wannan sune dalilan da yake sa a jinkirta sallah kawai baya halatta musulmi ya jinkirta sallah sai da wani uzuri karɓaɓɓe bal izini ne karɓaɓɓe a gurin Allah za ka je ka ce Barcelona ne ke Real Madrid ka je ka faɗa mu ko wani taro ko hawa ko kaza ko kaza kawai ka tafi kallon hawa ka ki sallah dalili ne taro ake yi na siyasa kake zuwa gaba ɗaya sai da aka gama dalili ne ba ruwan Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyajidun al-qura la dan kallon bar Allah ya halice ka ba dai shi bane saboda haka illa liya'budu sai dan su yi bauta saboda haka bautar Allah Allah ya turo ka ba sharhodiya ba to wannan shine abin da ya kamata kaga ujirin makabul kenan au gaflatin shine irin wannan rabbana shine kaga tagaluna an salati al-wusta wa hiya salati al-asr an shagaltar da su irin wannan ko kuma wanda ya saba sallah in sha Allah da alwala da sallah an ka saba yin a kan lokaci wata rana idan wani abu ya gindaya baka an karawa za ka iya mantawa eh ajizanci sai ya ɗebe ka wanda ya saba sallah ya duk sallah azhar amla amma isha'i nan alwala a magariba yake yi to bai sani ba ya sha shayi ya sha ruwa da yawa ana sanyi ko ya shiga yayi fita ne ke kawai ya je kama ruwa yace bari lokacin sallah ya zo ya sallah in bai yi wasa ba zai manta domin ya saba wani za ka ga ya fara sallah wani ma sai ya idar zai tana cewa a aiko ya saba ruwa bai yi kaza ba a aiko jiya bai yi kaza ba to kaga wannan wani wani abu ya shiga na mantuwa to shine auni tiyani ko shagaltuwa ko mantuwa auna ne ko bacci ba wanda ya fara bacci yayi ta danna dannan waya bai tashi bacci waje karfe hudu saura ya ajiye waya ya fara bacci wannan ba za ka ce auna ne ba bai tashi ba sai rana ta fito ba shi ake ba wanda ya kwanta yanzu da wuri lokacin da ya saba sai tashi farka ba sai da rana ta kullu to da ya tashi ya alwala ya sallah domin ta riga ta fito zantan ya je ya tamama bai taso ba eh to domin shi wannan ujiri ne shi ba kuma dabi'a ta bace akwai dai gidan da annabi ya taba ba su ujiri zamanin sa cewa saboda su kullum makara ce to kai yanzu ya baka ujiri babu saboda haka idan zara ka samu wannan matsalar to ya halatta kai sauri kai alwala a lokacin rana ta fito ka biya sallah a lokacin shine kafarar ta wannan shine a dukkule shi ma ba zai yi wannan ga makaranta duka sauran abubuwan da fa'idodin sakin hadisin ba saboda lokacin wa rabi ya riga ya yi za mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya yaje mana wannan tambayar da aka yi tana da muhimmanci sosai ina ga sai mu dan duba ta wannan tambaya take yi akan Oke, to wannan dai ba ta da alaka da karatu amma bari mu ga in wannan tana da shi sai mu fara da ita. Yau to wannan tana da alaka da ah wata baiwa Allah ta ce to a jakun nan mata idan ana biki mantawa suke da sallah mun ji wannan magana ba mantawa ba ce raina Allah suke a ranar abin da yake faruwa wasu sun gaya mun a mata saboda wannan foundation din da aka shafa shine makeup da aka yi ba a so ya goge saboda haka idan ta tashi sai da daddare an gama komai karfe 12 da rabi za ta zo ta faru tun daga azhar har ijari wanda suke yi kenan wani kawai da muka je wa'azi wata bai Allah ya ji to ai rabbu shi ba ma a sallan malam ai da na buki ba a sallah ita da ma wai amarya tun shi da an dade da zurin an yaje mata su abin da suke yi kitabi kenan an yaje wa amarya sallah to yanzu har kawai amarya tun shiga to saboda kaga wannan da ana magana kauyuka yanzu a gurin su za su yi wa Allah amma karɓi karkararsa wannan ba rini bane saboda haka mu fahimta da kyau ibnu hazm yana cewa da wanda ya sallah kafin lokaci yayi da wanda ya bayan lokacin da ya fita duk Allah ba zai karba ba domin kama wanda mutane a hankalce kama wanda ya je tafi ya jaraba ne saboda ya tafi kawai ya karatu jami'a bayar za ta yi jarabawa watan misali mas shi yanzu ya ce ai ya koshi da karatu yanzu zai je in yaje ya samu kulet ya rubuta yake zuwa lokacin da aka sa idan jaraba ta fito zai da sunan sa to dan adam ba kenan ballan sana Allah inna salata kana qalal mu'minina kitaban mawquta tana da lokaci lokacin da Allah ya jinda ya shine mawaqi su salata gaji annabi yana ga ba in ba a lokacin kai ba Allah ba zai karba ba sai da wani dalili kuma mun ji dalilan saboda haka wannan tunatarwar da babayawa Allah ta yi wato tace ga ita ana karawa a wajen biki amma in ki zuwa ita bayanin da take kenan saboda haka Allah ya shirya mana Allah ya nuna musu cewa wannan hanya da suka dauka ba mun kulle ba wannan kuma a dukkuli cewa yi tambaya ce akan kudin da NPOS suke caji na tempa din a dubu dubu daya ko kuma wato cewa wai rubace ko kuma hakkin su ne abin da yake ruba bawon Allah shine yanzu abin da mutanen mu suke yi yadda za ku gane cewa matsalar fa ba ta ji ga wani wace kawai ta fice ta yawa yanzu za ga mutanen mu ɗan damar da suka samu za ga ashe bakakin azalubai ne kuma ba ma wallahi gwara ma shi gabanin da dan uwanka bakin tukuru shine zai samu dubu goma yanzu ya ce sababbi kawai dan sababbi ne ce sai ka bashi dubu goma sha biyu ke baka ko kuma za ka tura mata yace sai ka tura mata dubu goma sha biyu wannan kuma kowa ya san ribal fadil ce ribal fadil kuma haramu ita ce abubuwan irin wayannan abubuwan ba su suke janyo musibu su ta fada wa mutane da mutane suke rainawa Allah wayannan abubuwan da yanzu mutane suke kai kawai saboda kana da dama yanzu ka zo ka ce kai yanzu ga kudi a hannu ba har ka fiyo yake kake yau ba komai ba ka ce sai ya baka wato dubu ɗaya da kaza za ka bashi wannan saboda naka tabuddi ne haramun amma taji na biyo ya caji kamar yadda malamai sun riga sun yi bayani akan wannan idan kuɗin caji ne ba komai misali shi abin da ake magana a masu BOS kawai su rashin tsawalawa ake magana suna tsawalawa kamar mutum ne yanzu kowa yana sai da kaya naira goma shi da kaje saboda ya ga kowa bai da jijiyoyi sai sai ma naira goma sha biyu ko sha biyar ka ga wannan bai da tausayi annabi kuma cewa rahimallahu amwatu ko imra'an tamham idza ba'a wa tamhan bi zakkara cewa Allah ya ji dan bawon da wato idan yake yin sauki wajen siya ko siyarwa annabi sai da yamar addu'a saboda haka shi masu biyo ya abinda za a ce ba su da tausayi rashin tausayi ne ya fito domin su asali malamai sun halatta musu wato cewa su su karbi iladan aikin da suke asali akwai wannan tabi an fahimta da kyau ko amma tsawwala kudin yanzu saboda ana cikin bukata wannan kuma bai halatta a musulunci ba wallahu a'lam wannan shine wato abin da malamin ke faɗa ta ƙarfe shine naji wani ya ce wai a cikin bayanin da muka yi a wanda annabi alaihi salatu wasalam ya ce da ya je ba a kashe kudin nan ba jima zambo sai da wai ya ji akwai mai suna taratu a ciki a to ba Allah ai ko ko ko sunan sa Abdullahi ko Abdulrahman inda ya taba annabi alaihi yanzu kan ta more ba Abdul wani sunan sa ba Abdul kaza Abdul Jabbar abwan astagfirullah cewa Abdul Jabbar sunan sa kaga ai amma duk da haka aka yanke ma hukunci domin ya taba janibin annabi alaihi salatu ai ba sunan ka ake kallo ba yayin da kai wannan abu ba sunan ake kallo ba kuma ba haramun ne aka tarata ba domin ba ita kadai bace akwai tarata da yawa mutanen kirki an bayyana da kyau ko yawa iya sunan ka ba zai kwace ka ba in ka zagi annabi alaihi salatu wasalam suna kawai amma ko sunan ka ojugu ko sunan ka abuja in baka taba annabi ba za a kaje ka ba ko sunan ka kata ko korodi in dai ka kyale annabi alaihi salatu wasalam to za a kyale ka wannan shine kawai sunan ba shi ne matsala ba wallahi wala Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa ni na eh in dai dalili an faɗi wannan malama cewa dalili karɓaɓɓe na maslaha al'umma yanzu a ce kawai masallacin nan suka zauna ana ta wani mutum akan matsalar tsaro suka yi gani ba a yi sallar ya wuce tara da rabi daidai ne yawwa ka fahimta da kyau ko ko kuma wani abu ko karatu yanzu ba mu wuce lokacin ba ma da aka saba yin sallah karatu ne dalili ne ya janyo kai ma da tambaye ka wanda ya tsara lokacin ka fahimta eh su a kaga saboda ba wajibi wanda su fito masallaci yayi yayi dan nan ka koma ka yi sallah nan sai da amarya ta jira ka kaje ka dace da yayi ka gani yawa yayi ce abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da dokokin sa madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na da kai da waɗanda muka yi wasiya Allah ka biya musu bukatun su wato waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka bi kansu da gafara sarkin dutse da ya rasu muna roƙo Allah ya ɗaukakin sarki ya yaje masa da wannan bawa Allah a alaji al-kawu ko wanda ya rasu an ce nan ne gurin sallar da kullun da asuba to muna roƙo Allah ya yaje masa ya kankare masa zunubansa iyalansa Allah ya ba su juriya da hakuri muna roƙo Allah da sunayen sa gawa da tsohon da madaukaka mu da muke da rai Allah madaukakin sarki ka ba mu jinkiri mai amfani iya mu da suke da rai su ma Allah ka ba su tsawon kwana mai amfani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu eh shine yanzu na faɗa muna roƙo Allah da sunayen sa gawa da tsohon da madaukaka zaɓi da yake sun karo mu Allah dan kitarka dan sunanka al-qahhar al-qawi Allah kada ka bamu da zabun kawo ka Allah ka zaba mana shi ga wani na gari Allah ka bamu waɗanda za su tausaya mana Allah ka bamu waɗanda za su kaunace mu muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da kofin ka madaukaka Allah ka zauna ka kasar mu lafiya masu neman ta da matsaloli da tashi hankali Allah ka san su Allah ka maganta mana waɗanda suka ka aure a gaba waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin duk waɗanda suke cikin damuwa da kunci da talauci da ake ba mu Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa matasan mu da yayan mu Allah ka shirye da su Allah ka nuna musu hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa da kofin ka madaukaka da aure da ku karbin mu Allah ka ku karbin ka Allahumma aminna fi awqanina wa aslih haymatana wa la tahmudina waj'al wilayatana fi man khafaka wa takaka wa tabaraka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين